العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin yau muna shida ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 440 da bakwai wanda kuma ya dace da 23 ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 50 yau za mu tashi a farkon aya ta 51 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya kafin haka akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa tambayin suna da yawa amma za mu ɗau guda biyu kawai saboda lokaci mai tambaya na farko an aiko ne ta hanyar text wanda aka turo mini cewar mace ce ta sha azumi saboda dalilin ciki laulayin ciki kenan ba ta samu a kafin kuma ta aihu a wajen aihuwa sai ta rasu ta sha azumi dalilin ciki a wajen aihuwa kuma ta rasu ya hukuncin wannan azumin da ake binta shin 'yan uwanta za su rama mata ko ko menene za a yi to dangane da ire-iren waɗannan matsalan duk wanda ya sha azumi saboda dalili na rashin lafiya ko tafiya ko ciki ko kuma shayarwa da dalilai da ke sa ajiye azumi malamai sun tattauna imamun nawawi allah mishi rahama a cikin alamujin wa sharhul muhazzab yake cewa duk mutumin da ya sha azumi na ramadan gaba ɗayan shi ko wani ɓangare na ramadan sai ya rasu sai ce to baya fita daga ɗaya daga cikin halaye guda biyu ya rasu kafin ya rama kenan sai ce ɗayan biyu babu na uku sai ce na farko shine mutum ya rasu kafin ya samu daman biya kamar mutum ya sha saboda rashin lafiya a cikin rashin lafiyan ko bai tashi ba ya rasu ya ce ko kuma tafiyi ne ya sha azumi a cikin wannan tafiyin sai ya rasu ko ko mai ciki ta sha azumi ta rasu a wurin aihuwa kaban wannan sai ce to duk wanda irin wannan ya faru da shi sai ce babu komai akan shi babu komai akan waliyan shi magadan shi ba za su rama ba ba za su ciyar ba Allah ya yafe mishi yana daga cikin fadin rahama Allah subhanahu ta'ala to hukuncin wannan matar shine babu azumi akanta babu azumi akan waliyanta yana fata an fahimta wannan shine a amsan tambaya ta farko saboda babu lokaci ba za mu tsawaita ba akwai bayanai da yawa amma dai a dunkule wannan shine sakon insha Allah ga mai neman ƙarin bayani da duba almajmu sharh muhazzab zai ga cikakken bayani da annabawi yayi da wasu daga cikin littattafai na fikihun musulunci sai wannan kuma yana tambaya ne dangane da mutumin da yake azumi yana fama da ciwon ido sai aka ba shi magani ya ɗiga saboda ciwon ido to da ya ɗiga maganin sai ya ji shi a nan a makogoron shi kasan aka yi ya ce ya hukuncin azumin shi yake to duk mutumin da ya ɗiga maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne yana azumi babu komai a kan shi da wanda ya sa kwalli mata kenan ina fata an gane da yanzu kana sa kwalli kana namiji sai a fara ɗaukan kai ɗan daudu ne to sa kwalli babu laifi ga maza da mata amma in al'adanku yana jawo zargi karka saka duk abin da ke jawo zargi a musulunci barin shi ake to al'adar mu sa kwalli yanzu ga namiji ya zamo akwai kwashen mak kaga namiji na sa kwalli yana hada hoda da sauransu to za ga wannan baba ne wannan Allah ya kiyaye na bismillah akwai wacce za ta musulunta ahmad ba ta wannan abu rike mata wannan abu arama ba ta wannan saboda yan midiya ita rike a hannu kawai ka rike mata wannan wannan ki rike a hannu na zaki musulunta haka ne ko a kin fahimci musulunci na da kanki ko wani ne ya fahimtar da ke ahmad ka matsar da abin bakinta ka kai shi kusa da bakinta ke ce kika fahimta da kanki masha Allah sannan zaki musulunta willingly babu wanda ya takura ki on your own ke kika zaba da kanki to alhamdulillah abin da sa muke wannan tambayan kun san irin yanayin da muke ciki sai a ce an takura waɗansu sun musulunta musamman za fara rubuce-rubuce akan su babanci ne du wasu na musuluntar da mutane da ƙarfi ta kasan dama idan a wanda ba shi da hujja sai ta da fada to muna godiya da allah ya fahimtar da ke musulunci a yau in kika karbi musulunci da ke da wanda aka haifa a musulunci duk ɗaya kuke kuma musulunci zaɓi ne na allah subhanahu wa ta'ala abinda ake ce musulunci shine a shaida allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ake bautawa annabi isa ba allah ba ne ba annabi isa manzon allah ne kamar yadda annabi muhammadu yake manzon allah alaihi salatu wassalam idan mutum ya ce annabi isa an halicce shi ne babu ainihin uba abun mamaki ne annabi adam an halicce shi babu uwa babu uba wannan ya mafi abun mamaki saboda haka musulunci shine imani da allah imani da manzannin allah gaba ɗayansu a ciki hada annabi isa saboda haka zan faɗi waɗansu kalmomi sai ki maimaita a bayana wannan shine zai mai da ke musulunci insha allahu ki ce ashhadu allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى عبده ورسوله to abin da kika faɗa cikin larabci shine na shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahadahu la sharika lahu shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya Allah bashi da fatina a komai shi ya halicci sama da ƙasa ya halicci duniya da duk abin da ke ciki shi yake kashewa shi yake rayawa kika ce kuma kin shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne shi ma annabi muhammadu a wurinmu ba dan allah ba ne ba shi ba allah ba ne ba ba ma bauta mishi shi yana karantar da mu ne yadda za mu bauta wa allah sannan kuma kika ce kin shaida annabi isa shi ma bawan allah ne manzon allah ne to da wannan kalmomin kin zamo cikakken musulma yau da ke da duk wani musulmin da ke duniya duk hukuncin ku daya da kin mutu yanzu sunan ki yar aljanna don ba da zunubin komai yanzu ni dinna in na mutu ko wani da ke nan ba za mu ce masa dan aljanna ba dai mu ce muna fata amma in ke kin mutu yanzu ke yar aljanna ce saboda haka muna ce a ki murna kin zama cikakkiyar musulma musulunci kuma addini ne na zaman lafiya da kaunan juna ana kaunan kowa da kowa har waɗanda ba musulmai ba muna kaunan su muna musu fatan su musulunta ko muna zaman lafiya da kowa ina ga insha Allah wannan shine abin da ke akwai kuma kafin na shigo daga cikin bayanan da aka min ta samu kalubale a wurin mahaifiya amma tana zaune a wurin kawarta wacce take musulma ce kuma akwai dan uwan mahaifinta ne ko babanta ne haji musa dan uwan mahaifinta wanda ke shi musulmi ne yana wata jiha akwai possibility ma za ta iya zuwa ta zauna a wurin shi saboda haka wannan shine a takaice insha Allah Allah tabbatar da ke da mu a cikin addinin musulunci ina zuwa wani akwai sunan da kike da shi a ranki kike so a sa miki ko kuma kina so ki canja suna daga cikin sunan musulmai ko kuma menene sunan ki na asali wanda ake kiran ki da shi ok zara yakubu ok to ma'anan zara a wurinmu shine fatima idan an ce zara shine fatima yana baki shawaran ki bar wannan sunan daga yau sunan ke fatimatu zaharau yawa kuma yar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama yawa wannan zahara din ma'anan shi fatima saboda sunanki a ci gaba da kiran ki zara sunanki din shine fatima insha Allah ina ga wannan yayi a waɗanda suka zo da ita sai su je su ci gaba da koya mata abin da ya kamata Allah miki albarka Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin musulunci na Allahumma amin yau amma sai kai lene da ta zuwa waje na'am a to daga cikin tambayan da za mu amsa mu shiga karatu a shine wanda ya sanya maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne babu komai akan azumi shi a hatta ma daga ciki akwai kamar misali a ɗauki jinin mutum wani bashi da lafiya ana buƙatar ƙarin jini sai ka je ka ba da jininka kana azumi azuminka bai kare ba kawai ana tsoron ka bayar da in azumin zai galabaitar da kai amma kana da karfin halin da zaka iya bayarwa wannan babu laifi insha Allah suna cikin na na'am ma aran ma yace to allura fa allura wacce ba ta ba da sakon abinci ya halatta amma ka alluran malaria ko typhoid irin wanda dan Najeriya kullum ake mishi wannan babu laifi amma duk alluran da take ba da ƙarfi kamar mutum ya ci abinci ne akwai alluran da ake waɗanda ba sa cin abinci in ba su da lafiya to wannan alluran bai halatta ba tana kare azumi amma just koban allura na zazzabi da sauransu wannan ko kana azumi aka maka babu komai malaman malikiya ko suka ce maka ruhi ne idan har zai wahalar da azuminka akwai alluran da kafin amma ana so ka ci abinci in baka ci abinci ba zai wahalar da kai shine kawai abin da malamai suke magana insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam za mu shiga karatu kai tsaye za mu tashi kan aya ta 51 cikin suratul anbiya wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya bamu labari jiya cewar annabi musa da harun walakad atina musa wa harun alfurqana wa diya'an wa zikran lilmuttaqin ya bamu labarin cewa ya aiko annabi musa da haruna ya ba su alfurqat ya ba su diya'an ya ba su azzikir yau kuma zai bamu labarin annabi ibrahim abin da ya gudana tsakanin shi da mutanen shi yace walakad atina wannan wawu din wawu al'aqafi ce wawun ce ta jera zance walakad atina musa walakad atina ibrahima wa najjayna wa lut haka za a yi ta tafiya wannan wawun din wawun ce ta jera zance ba lalle ne wawul atafi ta zamto tana nufin labarin ya zo daga wannan sai wannan ba ina fata an gane dan wawul atafi la tadullu ala tartibi ba ta nuna cewa daga wannan sai wannan inda haka ne annabi musa ya zo ne bayan annabi ibrahim amma shi aka fara kawowa kafin annabi ibrahim wannan ga ɗaliban larabci za su fahimci inda na sa gaba allah ce walakar wanda ba sa ganewa kuma allah ba su ladan sarare walakad atena ibrahim rushdahu allah ce haƙiƙa mun ba wa annabi ibrahim rushdahu shiriyarsa min qabl tun kafin sai malamai suka ce tun kafin me wasu malamai suka ce mun ba shi shiriya tun kafin musa da haruna dan dama ya riga su zuwa wannan shine ra'ayin imamul alusi a cikin tafsirin shuruhul ma'ani ya karkata ne zuwa ga wannan ra'ayi amma al-imam ibnu kasir da kuma sayyid tantawi a cikin tafsirin shi sun karkata zuwa ga ra'ayin da ba wannan ba suka ce walaqad atina ibrahim rushdahu haqiqa mun ba annabi ibrahim shiriyarsa min qablu tun kafin annabta tun kafin ya zama annabi dama Allah ya shirye da shi ya kimtsar da shi ya ba shi kariya daga bautan gumaka tun da aka haife shi bai taba sujjada ga gunki ba tun da ya taso yana yaro har ya girma ya zamo saurayi har ya zamo annabi bai taɓa wani abu na aikin asha ko na sabon Allah ba shine atayna hu rushdahu min qablu a min qablin nubuwati tun kafin ya zamo annabi dama shi shiryayye ne babu wani annabin da aka ce da dan iska ne ya gyaru a tarihi babu wannan abu duk annabi in ya taso duk lalacewar zamani Allah zai ba shi kariya sai taso a shiryayye an gane ko shi yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam tunda aka haife shi a makka ka gari ne na kafirci ga shirka ga gumaka ga rashin mutunci ga shan giya ga fyaɗe ga komai amma bai taɓa aikin sabo ko guda ɗaya ba bai taɓa abun da aka ce dan me kai abu kaza ba a masa faɗa babu tun yana ɗan ƙarami har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mahutun ne bi hibzillahi fi kulli hay'atin wa fi hali iladin wa fi hali nashatin in ji mai ishiriniya Allah ya bashi kariya da kariyan Allah subhanahu wa ta'ala fi hali iladin a lokacin haihuwar shi wa fi halin nashatin haka lokacin da yake tasowa har ya girma ya zama mutum ya zama annabi bai taɓa aikin asha ba to shine ma'anan shi ma annabi ibrahim mun bashi shiriya min qablu a min qablin nubuwa tun bai zama annabi ba alaihi salatu wassalam Allah ce wa kunna bihi alimina lalle mun kasance dangane da sha annabi Ibrahim alimina masana dangane da duk abin da ya shafi rayuwarsa tun daga aihuwan shi ina ya je shi ina ya rayu ina ya zauna ina ya kwanta me ya aikata wa kunna bihi alimina wasu malamai suka ce wa kunna bihi alimina mun kasance masana game da cewa shi annabi ibrahim ya cancanci a bashi annabta din kar wani ya ce dan me aka zaɓe shi a cikin mutane da yawa allah ce wa kunna bihi alimina mun kasance ai masana ne cewa shi annabi ibrahim ahalan ya cancanta a bashi annabta allah ce idh qala li abihi wa qaumihi wasu malamai suka ce kunna bihi alimina mun kasance masana dangane da annabi ibrahim idh qala li abihi lokacin da yace da mahaifinsa wa qaumihi da mutanen shi ma hadhihi tamasilu menene waɗannan gumakan allati antum laha akifun wanda kuka dukufa kuna tabauta musu malaman tafsiri suka ce me yasa ya ce at-tamasil bai ce ba aliha bai ce kuma asnam ta da su suna kiran su ne da alihatu me yasa bai amfani da wannan kalman ba ta abin bauta sannan me yasa bai kira su bi da al-asnam tunda ana kiransu da wannan sunan sai kira su da tamasil tamasil shine mutum mutumi abinda aka sassaka shi da itace ko abinda aka gina shi da laka ko dutse da aka sassaka aka mai da shi hoton mutum kaga shine mutum mutumi kenan yi shi dai ba mutum bane amma yayi kama da mutum shine ma'anar mutum mutumi shine at-tamasil kwatance kwatance kenan to dan me kira su da at-tamasil an ce saboda ya kaskantar da su ya wulakanta su ba su ma cancanta a ce musu al'asnamu ba bai ce musu alihatun ba sai ce ma hazihi tamasilu menene waɗannan mutum mutumin allati antum laha akifun wanda kuke bauta musu ko za ku min bayani me yasa kuke bauta musu wani amfani suke muku ina son ku karantar da ni kan na kasa fahimta kalu he suka ce wajadna aba'ana laha abidin kawai dai mun samu iyayenmu na suna bauta musu ba mu da wata hujja wanda ya wuce wannan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna can muhtaduna nan muhtaduna duka jere da juna a takace ba su da hujja kawai sai haka muka samu iyayenmu suna yi wannan shine hujjar mara hujja kenan imamu shaukani ya ce in kana neman hujjan mara hujja ya ce maka aka muka iyayenmu suna yi ya ce wannan a kan shi gidan tarihi bai ma san me yake ba shi addini ba a koyi da iyaye ana koyi ne da manzanni ina fata an gane babanka da babarka ba abun koyi ba ne ba a wurin addini inda babanka da babarka hujja ne a wurin addini wanda aka haife shi a kiristanci shi ma ya samu iyayen shi abin da suke kenan shi ma na da hujja ko ba haka ba wanda aka haife shi a yahudanci ya ga baban shi bai hude yana yahudanci wanda aka haife shi yana addinin buddha a china ya ga baban shi yana addinin buddha ko wanda yake hindu a india wannan ba hujja ba ce ba hujja shine qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamuhi amma kawai haka naga ana yi a garin mu a ƙauyen mu haka naga babana da kakana suna yi kowa yana da baba da kaka haka da ko ba haka ba abinda ake so ka ce na karanta a littafi kaza da littafi kaza Allah ya ce annabi ya ce wannan shine hujja to shi yasa a kullun yan gargajiya da yan bid'a rigiman da ake da su sai a ce tun kafin a haife ka ake wannan abu an gane ko wani ya zo masallaci yana nafila kafin sallar magariba kun sa a masaban malikiya ba a yi duk da ina fatawa akan cewar idan ka zo masallacin da malikiya ake kar ka musu nafila kafin magariba ta da rikici za ka yi don nafilan ba wajibi ba ne ba addini an gina shi ne akan maslaha da haɗa kan al'umma imamu nasiru sa'idi ya ce addinu mabaniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi shi addini an gina shi ne akan al masalih wajen ciyar da addinin gaba ko kuma tunkuɗe wani abu da zai kawo addinin barna a kullum a kula da abin da yake maslaha ne to idan ka zo masallacin da malikiya suke ta gidi ba sa nafila in ji yarbawa yau wana muku yarbanci ku guri malikiya suke tsantsa to karka musu nafila kafin magariba ta babu maslaha zai tada rikici ka samu wuri ka zauna idan ka zo masallacin da sunna ake sak sai ka yi nafilanka ina fata an gane to sai ya zo masallacin da su ba a nafila kafin magariba ya kambara nafila shi ustazu ya karanta bulugul marami aka zo aka yi ta rikici da shi wani tsoho ya ce tun kafin a haifi ubanka muke sallar magariba nan ba mu taba ka an yi nafila ba to kaga irin wannan kaga ya jawo kan shi zagi da mahaifin shi gaba daya to shine suka ce hujja ne shine ka kawo a littafi karka ce ai shekaru kaza haka ake a shekaru kaza ba haka ake ba dan ba haka annabi yi ba to shine suka ce qalu wajadna aba'ana laha abidina kala sai ce da su laƙar kuntum tabbas wallahi kun kasance antum kuɗin dai taukidi ne ya ƙara maimaitawa wa aba'ukum da iyayen naku fi dalalin mubi kuna cikin bata mabayyani in dai wannan shine hujjan ku to da ku da iyayen naku gaba ɗaya kun halaka kuna cikin bata wanda yake mabayyani sai suka ce da shi
جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قالوا سيسوك تيدشي أجئتنا بالحق shin ka zo mana da gaskiya ne ya kai ibrahim am anta min al-la'ibina ko dai wasa kake mana shin ka zo ne da gaskiya ko wasa kake mana shi na imamu sai tsantawi a cikin tafsirin wasid sai ce wannan jumlan ta cewar ka zo mana da gaskiya ne ko wasa kake ashe sun san akwai wani gaskiya wanda ba abin da suke ba kenan kun fanci abin da kyau tun da suka ce shin yanzu ka zo mana da gaskiya ne ko kuma dai wasa kake mana ashe dama sun san addini nasu karya ne kawai da haɗin kai ne a ci gaba da abin da aka saba na al'ada amma sun sa ko wani gaskiyan da su ba shi suke ba to da wannan gaskiyan ka zo mana ko kuma dai kana mana raha ne kawai amma anta minal la'ibina qala sai yace bal rabbukum rabbus samawati wal ardi gaskiyan da nazo da ita ita ce gaskiyan nan ta ubangijin ubangijin sammai da kasai yace allazi fatarahunna wanda ya kage halittarsu ya samar da su daga babu zuwa akwai shine Allahu badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim yace huwa Allahu al khaliqul bari'ul musawwir lahu al asmaul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim duk wannan siffofi ne na Allah shine al khaliqu mahalici al bari'u wanda ya kage halitta al musawwiru wanda ya suranta halitta da yin halittan daban suranta halittan kuma daban a lokacin da aka halicci yaro halittan daban a fitar da ido a fitar da hanci da kunne da baki wannan shi ma wani aiki ne daban to duk wannan aikin nashi ne shine albadi'u ya samar da shi daga babu alkhaliku kuma ya halicce shi almusawwiru kuma ya suranta shi ya sa masa duk abin da yake bukata duk abin da Allah ya sa maka da an kara bata ka za a yi saboda a ce kai kayi kuɗi ka ce ka ka batse ka ce saboda ka ci gaba kana so amma kunne uku za ka yi kyawu don Allah ka ji a sojari a ƙara kunne ɗaya ko a ƙara ma ido ɗaya a goshi don ka gani da kyau ka ji daɗin sata ina fata an gane ba zai yiwu ba ko ka ce a ƙara ma ƙafa ɗaya ko hannu ba abin da za a ƙara maka kai kyau shi Allah duk abin da ya ajiye to haka abin yake duk duniya ba mai gyara shi da ka ce za ka gyara ɓata shi za ka yi idan Allah ya yi ka fari ka ce za ka koma baƙi ɓaci za ka yi idan Allah ya yi ka baƙi ka ce za ka yi bilicin ɓaci za ka yi in kuma Allah ya ka wankan tarwaɗa ka tsaya a wankan tarwaɗa duk da ƙala rawu ya ce babu wankan tarwaɗa ya ce kunnen ka ake ji kawai to duk yadda Allah ya halicce ka da ka ce za ka canza wallahi sai ka ɓaci an gane ko to sai ya ce allazi fatarahunna wanda ya kage halittar sammai da kasai wa ana ala zalikum min shahidina kuma ni din na ba da shaida ina cikin masu shaidawa akan cewa shine rabbus samawati wal ardi kuma shine la ilaha illallah wanda ba a bauta wa kowa sai shi to da ya gaya musu wannan sai hankalinsu ya tashi tun daga nan sun san akwai matsala to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ci gaba da aibata gumakan nasu yana tattaunawa da wasu sai dan samu taron mutane wannan fagunkunan da ake bautawa ba su da wani amfani ya samu dan can wasu samari ya gaya musu je can majalisan ya je can majalisan da wurin mai shayi da wurin mai balangu majalisa yan acaba ko ina Allahumma amin to da ya faɗi wannan mai ƙara cewa da su watallahi watallahi la akidanna asnamakum بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون سيتي وتالله نارا سيد الله kaga duk wani annabin da zai rantse da Allah kaɗai yake rantsewa ke sa hadisi ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wasalam daga Abdullah bin Umar annabi ce man kana halifan falyahalib billahi aw liyasmut annabi ne wata ran an dawo daga yaki sai ji sayyidina umar yana rantsuwa da mahaifin shi to a ɗabi'an larabawa da al'adarsu suna rantsuwa da iyayensu mutum ya ce na rantse da babana yana nufi wata rantsuwa ce mai girma to annabi sai ainihin sauri ya je samu sayyidina umar ya gaya mishi a cikin mutane gaba ɗaya ya ce inna allaha yanahakum an ta halifu biya ba'ikum Allah ya hana ku daga yau kar ku sake rantsewa da iyayenku wa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse rantse da Allah ko yi shiru akan ka rantse da abinda ba Allah ba gwanda kai shiru a wani hadisi wanda yake hadisi na Hassan al-Imam Ibn Bas ya kawo shi a cikin ad-durusul muhimma li ammatil umma a cikin wannan hadisin annabi ke cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantse da wanda ba Allah ba ya yi shirka man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wanda da wani Allah to ya yi shirka ke sa annabi da wani sahabi ya rantse da Ka'aba ce na rantse da ɗakin Ka'aba annabi ce karka sake ka ce na rantse da ubangijin Ka'aba ke sa a larabci halal ne ka ce wa rabbil ka'abati na rantse da ubangijin Ka'aba to shine wa tallahi ko ka ce wallahi ko billahi duka rantsuwa ne ko ka ce na rantse da arrahamanu ko na rantse da arrahimu duk rantsuwa ne ka rantse da ɗaya daga cikin sunayen Allah ko kuma ka rantse da siffa daga cikin siffofin Allah ka ce na rantse da alkur'ani tunda qur'ani magana Allah ne amma ba sai ka rike a faifayi a cikin gafaka ka yi alwala an taru ana kalmar shahada daga nan zaka hukace kawai dama tun daga nan tsorata ka an gane ko ana wane karka rantse ba wallahi ya ci wane ma tun daga nan psychologically ka samu problem to da ka rantse da qur'ani ko yana gabanka ko baya gabanka rantsuwa ta yi kuma in ka rantse kan ƙarya kuma sai Allah ya kama ka to watallahi ya yace na rantse da Allah la akidanna asnamakum waɗannan gumakan naku sai na shirya wata dabara yanda zan ainihin lalata su ba da an tuwallo mudbirina bayan ba kowa a wajen gumakan kun juya da baya an gama bauta an tafi an watsi wasu malamai suka ce a'a an ma fita a garin ne gaba ɗaya babu kowa an tafi idi da ake na maguzanci akwai taro da suke na al'adarsu na shirka ana tafiya bayan gari a tafi jeji sai ce to zan faki irin wannan ranar babu kowa zan je waɗannan gumakan naku la'aki danna asnamakum zan yi wata makida zan yi wata dabara ta yadda zan lalata su ba da an tuwallu mudbirin bayan bakwana hakan kuma ya yi ya tsara dabaran shi ya shiga wurin bautan gumaka gumaka ne da yawa manya da ƙanana amma akwai wanda ke shine oga gaba ɗaya ya fi kowanne girma duk inda kaga taron gumaka za ga akwai wanda ke shine babba za ga akwai ƙanana ƙanana kuma akwai babba shine babban ilahu ɗin kenan to da ya shiga faja'alahum juzazan ya mai da su guntu guntu ya shiga da gatarin shi mai kyau ina hede ya makera ma aka gyara musu shi ya dinga saran su an ce gutsutsu idan ya kada gunki sai ya dinga sassara shi yanda ake daddatsa kifi irin mai kankara din nan haka ya dinga yau gumaka ya ce illa kabiran lahum sai fa shi babban nasu ne kadai annabi ibrahim sai kyale shi bai sare shi ba la'allahum ilaihi yarji'una anan ne sai malamai suka yi sabani kalman ilaihi damirin yana koma ne zuwa gabaye wasu malamai suka ce la'allahum ilaihi yarji'un watakila za su dawo shi wurin babban gunkin su ga abin da ya faru wasu malamai suka ce la'allahum ilaihi yarji'un za su dawo wurin shi annabi ibrahim su tambaye shi me ya faru dan abin da ya faru shine ran da za a tafi wannan ibadan shi sai ya keji yana zaune ya ibrahim ya ba za ka je ce in nisa ƙi ina jin zazzabi ban da lafiya mura nake haka kowa yake gaya mishi to tun da an san kowa ya tafi shine bai je ba kuma an yi barna a gari waye za a tambaya shine la'allahum ilaihi yarji'una za su dawo wurin shi annabi ibrahim kuma da ma yayi ne dan a dawo din a tambaye shi ba yayi ne dan ya ɓuya ba a so yake a dawo a tambaye shi muƙabala yake so a yi la'allahum ilaihi yarji'un an ji an gama bauta an dawo sun zo suka ga an rusa gumaka kaf ba wanda ya rage sai babban shi kadai sai suka ce da shi me قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون
bayan shugabanni sun dawo daga wurin bautansu suka shigo gari an yi barna a rusa gumaka kaluhe suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wa aikata wannan mugunyan aiki wannan mummunan aiki ga allolinmu innahu lamina zalimina lalle wannan azzalimi ne ya ci zalin allolinmu bai kyauta musu ba kaji an ci zalin alloli shine inna hula min azzalimina lalle wannan ya cika azzalimi man fa'ala hadha bi alihatina malaman tafsiri suka ce ai man fa'ala hadha ai man fa'ala waye ya aikata mummunan aiki haza irin wannan kuma bi alihatina da allolinmu allolin namu za a ce wa mutunci inna hula min azzalimina lalle ya cika azzalimi kalu sai mutanen gari suka ce sami ina fatan ai mun ji wani matashi wani saurayi ya zukuruhum yana ambatonsu bi ma'ana ya subbuhum yana zaginsu ai ya zukuruhum bi su'in yana ambatonsu da mummunan kalamai karka ce wa yana ambatonsu da me ina fata an gane shi yasa ya zo a qur'ani a wurare da yawa kalman ya zukuru sai zo da ambato wanda yake mummuna wa idara aka na kafaru يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله هذا الذي بعث الله رسوله to sai malamai suka ce yadhkurun nan sai ka ce yadhkuruhum bi su'in wane ne yake sun ji labarin akwai wani matashi yana ambaton allolinmu bi su'in da mummunan abu yana zagin su yana cewa ba su da iko ba sa kashewa ba sa rayawa bai kamata a bauta musu ba wai shine yana cin mutuncin su kenan suka ce wani matashi ne a garin nan yuqalu lahu ibrahim ana kiran shi da suna ibrahim to kaga anan suka ce fatan wani matashi abdullahi bin abbas ya ce allah bai taba aiko annabi tsoho ba ku ji wannan da kyau duk annabi matasa ne duk annabawan da allah ya turo duniya matasa ne kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa za ka kuma a kowane zamani za ka yan takifin addini matasa ne haka da ko ba haka ba su da yan turnuku duk inda ake gwagwarma za ka matasa ne suka fare ta kuma a kowane irin abu na ci gaba a duniya matasa ne suka yi a tarihin duniya gaba daya ka ɗauki ƙasanka najeriya a lokacin da aka fara kamfen na neman yanci turan burtaniya su bar ƙasan babu ɗan shekara talatin cikin masu wannan abu dukkansu matasa ne har aka ba da yanci suna 'yan shekaru arba'in ne kafinsu matasa ne har aka kashe tafawa ɓalewa shekarar shi hamsin da ɗan kaɗan ne bayan an ma samu yanci da shekara shida sardauna bai kai ma shekara hamsin din ba haka abin yake a tarihin duniya duk wani abu na cigaba matasa ke kawo shi ina fata an gane haka idan ka ɗauki waɗanda suka mulki najeriya gaba ɗaya za ga matasa ne a lokacin da najeriya take najeriya kafin tafa da kamata da basir da malaria da ɗan kano ma yanzu da hiv ma allah kiyaye allah ba ta lafiya allah ceto bayi Allah ke ko bayi in ji malaminmu to a takaice in ka ɗauki kan masu mulki tun daga kan tafawa balewar da zik matasa ne aka zo duk rigiman da aka yi da su iransu duk matasa ne yakubu gawan yana talatin da kaɗan ya mulki najeriya ina fata an gane idan ka ɗauki hatta mursala yana talatin da bakwai ya mulki najeriya dukkansu suna wanda 40 ne ba shagari har ka zo kan buhari mulkin shi na soja shekarun shi arba'in ne kun fahimci wannan abin da kyau a lokacin ka ya zama babu mai gaskiya yana janar a lokacin ko major janar to wannan shine abin da ke faruwa ƙasa ta ci gaba ta yanzu tsofaffi 'yan shekaru tamanin sun tare komai wanda ya kamata suna gefe suna istighfari suna jan carbi amma sun ce wai su ne za su yi mulki matasa ba su da hankali ban gane ko gane ba ko sun ce matasa ba su da hankali a kuma waɗanda suka samo yancin matasa ne yanzu su azzalumai sun ce matasa ba su da hankali wani daga cikin gwamnonin najeriya tsohon gwamna ne oji uzo kalu ya yi gwamna abia ya ce lokacin da yake primary school a lokacin obasanjo ke mulkin najeriya na soja ya ce obasanjo ya zo garinsu irin yadda ake jera yin primary school din nan ya ce yana tinawa yake cewa da su kune shugabannin gobe sai ce gashi ina gwamna obasanjo na shugaban kasa muna fada da shi kuma ya ce kune shugabannin gobe har yau bai haƙura ba kun fahimci wannan abin da kyau afirka ne mutum ya shekara tamanin yana tangaɗi yana kan drugs da allurai wa dole sai ya mulke ku allah ya sauwage shi yasa ci gaban zai mana wahala sai da allah ya keɓo bayi kalu samina fatan suka ce mun ji wani matashi ya zukurhum yana ambatansu yuqalu lahu ibrahim sannan su ma matasan kuma suna da kalubale ina fata an gane su matasan kuma suna da gaggawa ba su da manufa a rayuwa in za ka samu yaro ka tambaye shi me manufanka a rayuwa wallah ba zai iya gaya maka ba shi kanshi bai san wani plan yake gobe shi ba shi ya zai kuɗi yanzu yanzu shine manufan shi shi yasa zai shiga yahu zai yi komai ba abin da ba zai yi ba zai samu wasu manya suna luwaɗi da shi suna ba shi kuɗi duk abin da yara suke ke yanzu a samu tsinannun 'yan siyasa marasa tsoron Allah suna liwaɗi da su suna ba su kuɗi a saya mishi kasaya da iphone shi kenan shi ya more da galila ya dame ku a gari wannan bala'i ne so saboda matasan ba su da manufa ina fata an gane sun ƙi su yi karatu yana ga shi karatu ya mishi yawa ya ƙi kuma yi wani sana'a ko na hannu ko na kasuwa ko faɗi tashi shi ya fi ƙarfin wannan yana majalisa unguwa idan inuwan nan ta ƙara ya koma wacce inuwa ya ce dangote ya kuɗin shi ya kai biliyan kaza na yi browsing na gani dangote ya sauko daga list na kaza to ina ruwanka kai anan wato matasanmu suna shi yasa suka zamo mahaukata a tiktok mahaukata a facebook saboda an ce za a biya su kuɗi su yi ta fitsara da rashin mutunci da baɗala a social media wasu yi trending a basu kuɗi saɓanin su waɗancan matasan ba wannan suka yi ba ina fata an gane to kaga akwai kalubale na tsofaffin da suka mamaye komai akwai kalubalen matasan ko ba su da manufa kowa sai ya gyara kenan inda a ce matasan suna da manufa da sun yi tsofaffin na ritaya wallahi amma tsofaffin sun gane matasan ba su da hankali shi yasa suka ci gaba da dafe madafun iko kalu samina fata yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun jila allahumma amin mun ji wani matashi yana ambaton gumakanmu allolinmu da ainihin su mummunan abu ana kiran shi da suna ibrahim kalu sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nas ku je ku zo mana da shi a taron jama'a a idon mutane la'allahum ya shaduna don kowa ya shaida ya shaida za mu masa mummunan uquba ibn kasir ya ce wannan wurin da aka zo ita annabi ibrahim yake nema dama a kira shi a ce za a tara jama'a za a wulakanta shi to wannan wurin dama ita yake so da aka ce ƙalo fa'atu bihi ala ayunin nas ku zo da shi a idon mutane a tara jama'a ‘yan kallo la'allahum ya shadun ƙalu suka ce a an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim ya kai ibrahim yanzu shin kai ka aikata wannan mummunan aikin ga allolinmu suka tambaye shi ƙala sai annabi ibrahim ya ce bal ba ni ba ne ba ya kore wannan tambayar shine bal al'idrabiya kenan ya ce fa'alahu kabiruhum haza ai wannan babban da kuke gani shi ya aikata wannan abu shi ya kashe ƙananan duk ya sassare su shi da suka ce abin da ya faru da ya sassare su din sai ya ɗau wannan gatarin sai ya rataya wa babban sai ya fita ana zuwa wa ya aikata wannan ya ce ba gashi da gatari ba wato son girma ne ya mishi yawa ya bi abota masa shi kaɗai shi sa ya kakkashe ƙananan ya ce fas'aluhum ku tambaye su mana wa ya kashe ku in kanu yantiquna in dai suna magana da gaske alloli ne su yi bayani wa ya kashe su ko ni ne ko babban to me zai faru ana akwai amsa dama shi wurin da yake so a zo kenan yayi kama da hadisin ainihin rabbul gulami wanda hadisi ne mai tsayi wanda kaga dama shi target ɗinsa shine a gane cewa sarki ba Allah bane ba to haka annabi Ibrahim anan so yake a gane gumakan nan ba alloli bane ba shi yasa yayi addu'an Allah ya sa a kira taron jama'a ne shi yasa da shi kullum mai hujja so yake ya bada hujja ba so yake ai rikici ba shi yasa kaga idan ka dauki masussuka da aka ce za a yi mukabala da shi ya din ya karaɗe Najeriya yana neman simfati na mutane ya je bauchi ya je kano ya je ina ne a kawo min ɗauki za a wulakanta ni mukabala fa aka ce za a yi ana so a ɗaure ni za a kashe ni ya dinga wannan abu in kana da hujja ba ka tsoron mukabala yanzu ga malam kabiru gombe ya masa tambaya ɗari ɗari cif tambaya ɗari ko ɗaya bai amsa ba har yanzu wallahi tallahi ko ɗaya bai amsa ba duk ya amsa guda hudu duk hudun kuma shirme ne dala cikin ɗari kwashin ɗari a exam ka amsa hudu ko da ka ci balle hudun ma baka ci ba shi yasa ma muke amfani da wannan daman wannan tambaya ɗarin na malam kabir gombe shak abdullahi balalau ya ɗauki nauyi a mai da wannan abin littafi wannan kira muke ga shugaba irin dr ibrahim jalo jalingu ya mai da shi littafi da larabci a samu irin su profesor salim shehu su mai da shi da turanci a samu wani ya mai da shi da hausa a samu yan ƙomu yan nijar a yi shi da faransanci wallahi wannan sai an shekara dubu ana amfana da su don tambaya ne masu tsada malam kabir gombe yi dama wato ka ji tsoron matsalar da malam kabir gombe zai sa baki wallahi yana sa baki kwananta ya kare ko kana son shi ko ba ka son shi Allah ba shi wannan abu tun da ake magana masu su kai shiru ba ya magana ya yi ɗib ya ci mutuncin shi ya ce masa wane da ya tashi ya hau mimbari tambaya ɗaya haɗari masu suka bai taɓa ganin wannan bala'i ba to abin da ake so kenan saboda haka a taimaka a mai da wannan abin littafi amma ya ka bar su ne kawai a kasa nan da shekaru kaza an manta amma in littafi ne nan da shekara dubu za a karanta shine kiran da muke da shugaba Allah sa ku musu amsa dama aikin alkhairi kuma nasu ne yace bal fa'alahu kabiruhum hadha haqiqa wannan babban nasu shi ya aikata wannan rashin mutuncin fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiquna in dai suna magana sai suka yaya فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون Na'am, annabi Ibrahim a lokacin da aka tambaye shi aka ce kai ka aikata wannan abun ya ce ba shi ba ne sai ya ce babban gunkin ne ya yi. Tambayan da za a maka shi ne a nan ko ka tambayi kanka da malamai suke kawowa maganar da ya karya ce ko gaskiya. Ƙarya ce ko gaskiya? Idan gaskiya ce ai babban ba shi yi ba, an masa sharri kenan. ban gane ko kun gane ba wannan tambaya ce ta ilimi da malaman tafsiri suke yi malamai suka ce a ganin ka za kaman yayi wa wannan gunkin kare amma ba kare yayi mishi ba a yanzu so yake samu ta kofan da za a yi mukabala ina fata an fahimta a matsayin su akwai abin da idan annabi yayi yanzu kaga shi manzon Allah da ya tashi alaihi salatu wassalam a cikin hadisi ingantacce sai ce wannan maganan da annabi ibrahim ya yi karya ne sai ce bai taba karya ba kuma sai a wurare guda uku a rayuwar shi kaf amma karya ne a matsayin su na annabawa amma ni ko kai a wurin mu ba karya bane ba abin da ake nufi shine suka ce idan wani babba ya aikata wani abu sai ya zama laifi amma kai common man in kai shi ba laifi bane ba yanzu adal misali sai ka fito yawo kan titi ba hula akwai wanda zai damu da kai amma a ce sarki ko gwamna ya fito ba hula ba ko babban limamin gari a kan shi akan titi ba hula yana tafiya za a ce ba lafiya wannan abun laifi ne a matsayin shi ko a ce babban limami ya zo zai ja sallan juma'a ba hula ina fata an gane kila ma sa kananan kaya t-shirt da jeans wala wasu ma za su fita a masallaci kun gane ko to akwai abin da in wani babba ya shi a wurin shi laifi ne amma kai in kai kai ba laifi bane ba ba ana nufin laifi na wani ka ba irin zunub ba kun fahimci wannan abin da kyau saboda irin wannan ana kawo su ne dan mulhidai sai sai suka annabi irin wannan abin yace faraja'u ila anfusihim ya jefa musu tambaya cewa a tambayi waɗannan ƙananan ga wanda ya kashe su in dai suna magana su yi jawabi faraja'u ila anfusihim sai suka koma suna zargin kawunansu shine ma'anar faraja'u ila anfusihim ya suka koma kuma zargin juna faƙalu suka ce innakum antum zalimuna lalle dai ku ne azzalimai ku ne ba ku kyauta ba waɗannan su ce ai ku ne ba ku sa masu gadi ba shi yasa aka zo aka rusa waɗannan su ce ai dama bautan ƙarya ne ana ta jayayya ana rigima kaga ya jefa musu ƙalubale kenan ya koma gefe faƙalu innakum antum zalimuna kagar waɗanda suka ce ai dama bautan faƙarya ne gashi ba sa magana ai za a yi tsammanin za su musulunta Allah ce sun manuki su ala ru'usi sai aka ƙara juyar da kawunansu zuwa ga kafirci sai suka ce laqad alimta ya ka annabi ibrahim ai haƙiƙa ka sani wannan gumakan namu maha'ula yantiquna ai ba sa magana ya zaka ce mu tambaye su bayan ka san ba sa magana to tun da ba sa magana annabi ibrahim ya samu gaban da shi kuma zai ba su hujja sai ce da su ne قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون kala sai ya ce da su a fata abu duna min dunillah yanzu shin kuna bauta abinda ba Allah ba ma la yanfa'ukum shay'an abinda baya amfana muku komai komai kankantan amfani ba zai iya ba wala yadurrukum ba zai iya cutar da ku ba shi kanshi bai kare yau kanshi saran gatari na ba Ya- yaushe zai baka kariya na zo na sassare su na tarwatsa su kuma su kuke bautawa wanda bai kare kanshi daga saran gatarin annabi ibrahim ba ya za a ce za a bauta mishi sai ce uffin laku tir da ku allah wajaran tunani irin naku wale ma ta abudu na min tir da abin da kuke bauta wanda ba allah ba afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku gane ba ba za ku waye ba ba za ku yi tunani ba wannan hujjan da ya ba su karshen magana kenan shi na cikin suratul an'am Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim yace haka muka ba ibrahim hujjojinmu masu karfin gaske akan mutane shi narfa'u darajatin man nasha muna muna daga darajar wanda muka ga dama a lokacin da muka ga dama inna rabbaka hakimun lalle ubangijinka mai hikima ne gwani na gwanaye mai tsara komai yadda ya dace alimun masanin dangane da dukkan komai bayan annabi ibrahim ya ce da su kuna bauta abin da bayi da amfani ba zai cutar ba cir da tunani irin naku da wawanci da jahilci irin naku dan me ba za ku hankalta ba sai suka ce me
آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قالوا سيسكت حرقوه وقولا شيء wansuru alihatakum ku taimaki allolinku sai suka ta da fada ana cikin tattaunawa da ya kure su ya kai su bango ya suka ci har rukuhu fa qalu budu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim a tona rami a kunna wuta a jefa shi a cikin jahimu shine ma'ana har rukuhu din madadin ya musu tambaya su ba da amsa da ya zamo an kai makura ba su da hujja suka ce har rukuhu dama haka ma ake idan aka kure mutum sai a tada fada ina fata an gane duk wanda ba shi da hujja sai ta da fada suka ce wai mai abin fada baya fada wanda ba shi da abin fada shi ke fada duk inda ka ji an ce a tada rikici a rusa masallaci kar a bari a yi wa'azi to ba mu hujja kenan kar a saurare su a a bari dai a saurare su ina fata a tattauna hatu burhanakum in kuntum sadiqina qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana قل هل عندكم من حجة بالغوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرصون سكة حرقوه كقونا شي وانصروا آلهتكم فتمك اللولنكو يا الله ذاك تمكيش madadin Allah ya taimake mu a wai ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina inda har da gaske ku masu aikata hakan ne masu bauta wa alloli ne da gaske to ku dau mataki wajen ba su kariya an ci mutuncin alloli Allah subhanahu wa ta'ala da suka faɗi wannan maganan yana ji aka je aka tona rami aka kunna wuta wasu daga cikin malaman tarihi suka ce an kunna wutan da a tarihi a wannan lokacin kafin wannan wutan ba taɓa kunna wuta irin ta ba aka ce kowa sai da ya kawo gudunmuwa kowa mata da maza kowa sai ya kawo gudunmuwan itace an tona rami ne iya kallonka aka dinga kuma mai zurfin gaske aka dinga jefa manya-manyan guma-guma a cikin shi aka kunna wuta wutan da ta dinga ci he da tsuntsu ba zai iya haurawa ta kan wutan ba saboda bala'in wannan tsuntsu mala'ika jibrilu sai ya ce da allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji ga ibrahim a ban ƙasa shi ne khalilullahi shi kaɗai yake bauta maka kuma ga shi za a kashe shi ka ba mu damar mu taimake shi sai allah ce ka je ka na baka dama mala'ika jibrilu cikin kiftawan ido sai ga sha gaba annabi ibrahim an kamo shi ana ajiye da shi ana shishiryawa kafin a wurga shi ya ce hallaka haja ko a falaka haja kana da wata bukatun taimako daga wurina ya ce da shi in daga wurinka ne la ba na bukata kuma ya san mala'ika jibrilu ne ba a cikin sakan zai kashe wutan ya ce in dai taimakon naka ne ba na bukata ce ina bukatan taimakon rabbul izzati wal jabaruti khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ya Allahumma amin Allah ya ce da Annabi Ibrahim khalilullahi masoyina ne saboda ka ni zan taimake shi haka mala'iku suka dinga zuwa suna neman a basu damar su taimake shi yace bai bukatar taimakon kowa addinin shi nake karewa kuma ya san shi nake karewa na san ba zai bari a cutar da ni ba a daidai wannan gaban da ya faɗi wannan abun sai malam usman yace lokaci yayi haka ne ko tun ɗazu ya ce min minti biyar har na wuce ma za mu tashi daidai nan gobe insha Allahu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah